haihuwar annabi isa alaihi salam a wannan masallaci mai albarka masu da umar bin safaf a ci gaba da darasi a lissafin at-tajrid as-sarih li hadith al-jami' as-sahih wanda babban malami a shek ahmad ibn ahmad ibn abdul latif az-zabidi ya ya tsara shi daga sahih al-jami' na muhammad ibn isma'il al-bukhari muna a kitab na 25 za mu ci gaba da karatu a hadisi na 769 iya karkashin tarjama babu hasrin khaluki ثلاث مرات من الثياب باب غسل الخلوق باب الذي بين منا hukuncin wankewa alhaluk haɗi na turare haka ce alhaluk shine kenan nau'i ne daga nau'ika na turare wanda ake da zafara kenan turare wanda yake da launi wanda launin shi yana bayyana salata marratin su uku mina siyabi daga tufa na Thank you. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوال مبارك كنا حديثنا دريبا قيدا ستين دبقل فد منظر صلى الله عليه وسلم في قوال مبارك عن عمر رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق ناجم منظر صلى الله عليه وسلم اوادي العقيق وادي العقيق قرين عندي كسد بقيع يقول هنا شاء اتاني الليلة آت من ربي wani mai zuwa da sako daga gurin ubangiji ya zo min a daren nan fa qala ya salli fi hadha alwadi almubarak kai salla a wannan kwari wanda yake mai albarka wa qul umratan fi hajjati kace na shigar da umra fi hajjati a cikin haji wannan ya nuna mana kenan wannan guri da manzo sallallahu alaihi aka umarce shi cewa guri ne mai albarka kenan ya shiga layin gurare daga gurare waɗanda suke ma'abuta albarka akan gane cewa abu yana da albarka ta hanyar abin da ya zo kenan a wahayi sau da haka salli fi hadal wadi wa kul umarsan fi hajja wannan hadisi imam bukhari ya maimaita shi har da muzara'a da kuma man aya ardar mawatan da iftisam باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحث على اتفاق أهل العلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا وهو في مؤرس أنه رؤيا وهو في مؤرس بذي الحليفة لكما قال صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا أن كشه في مؤرس ينا مؤرس معناه يا سوكا أنه بذي الحليفة أظنه ليقى ببطن الوادي قيل له إنك ببطها مباركة يا كشي أي كان بجري wanda yake mai albarka wannan ya nuna dai wannan guri wannan guri wanda yake wadin mubarak ko kuma ik kenan guri ne daga gurare waɗanda suke masu albarka sannan masauki ne da manzon sallallahu alaihi sauka malamai sun tantauna saukan manzon sallallahu alaihi wasallam dace ne kamar yadda ibn umar yakan kirda da irin waɗannan gurare din saboda ba wai daga sha'ir bane na hajji da za a ce sai ka biya nan gurin wasu suna ga dacewa ce manzo Allah sallallahu sai zaman to kenan wannan shine gurin da zai tsaya saboda haka ya kace mai to kai sallah a wannan guri wanda yake mai albarka sannan kuma ka dauki harama daga wannan gurin saboda gurin yana a miƙasi na ahalin madina shine kenan zulhulaifa بعد غسل القلوب ثلاث مرات من الثياب أن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين يوها إليه قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أهرم بأمره وهو متضمق بطيبه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وجاءه الوالي فأشار عمر إلي فجئت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل به فأدخلت رأسي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمرا ممر الوجه وهو يقص ثم سري عنه وقال أين الذي سأل عن العمرة فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك daga ya alibin umayya Allah ƙara ya gare shi annahu qala li umar ya alibin umayya ya ce masa irin na umar arini nabiyya sallallahu alaihi wasallam nuna mun ma ake tsina yuha ilayhi lokacin da ake wahayi a gare shi kenan ya alibin umayya yana son ya ga yanayin da manzalarsa sai ke ciki a lokacin da ake sabkar mai da wahayi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila saboda haka aisha radiyallahu ta'ala anha wata rana ta tambayi manzara ta ce ya rasulullah kaifa ya ce karwaha ya ma ake ya wahayi yake zo maka sai ma ki sara sai ce ayana ne asini mutul salsalatul jaras wani lokacin yakan zo mini kwatankwacin ƙara na kwaɗan sarka huwa ashadduhu alayya shi ya bani wahala fa yafsimu anni sai ya katse wa qad wa'aitu anhu ma qala da zaran abin ya yanke kuma sai kiyaye abin da aka gaya mini shi yasa ta ce wata rana annabi sallallahu alaihi yana safkar mai fiyo mai shadidil bar aini matsanin mai tsananin sanyi yin hunturu ana tsananin sanyi amma wa inda jabina wala yatafassadu araqan goshe shi yana tsatsagar da tuha kaga kamar ayar da aka safkar cikin suratul nur lokacin da manzara sai zo gidansu Aisha kaga a lokacin ana tsananin sanyi amma da wayewar sabkarwa manzara ta sai ga shi ga tsananin sanyi amma yana tuba sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna mana lalle lamari na wahayi al'amari ne dole sai da jajircewa littafin Allah sai da jajircewa ya ya kuzul kitaba bi quwwa to haka Allah ya ce inna sallallahu alayka qawlan thaqila wahayi yakan zo ma manzara ta ta hanyoyi daban-daban wani lokacin kuma yace فيتمثل لي الملك بشر ملائكة سورة يزومني يركض صورة بالأدمة فيكلمني يزنشيني wani lokacin kuma yakan zo mun zara fatan ta hanyar mawarki sallallahu alaihi wasallam arinin nabi sallallahu alaihi yuha ilai qala fa bainama nabi sallallahu alaihi bil jirana lokacin da manzo sallallahu alaihi yake a jirana jirana guri ne tsakanin Taif da Makka amma ya yi kusantacceniya da makka ana karanta ji rana da sukun akan ainihin da kuma fata akan ra'un ana kuma yin tasrifi ji'ir rana ji'ir rana wa ma'ahu nafar min ashabi a lokacin annabta sai na tare da jama'a daga sahabbai ja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo faƙara ya ce ya rasulullah ya ma'aiki kai fasara fi rajulin yaya kake gani mutumin da harama bil umrati ya harama da umara wa huwa mutadammiqun bi tib amma kayan shi suna kwaba da turare mutum ne ya harama umara amma kuma kayan shi suna ture suna suna kwabe da turare ya jike su da turare musamman ma turare wanda yake kenan wancan khaluk haɗi haɗi na turaren da ya zama to an haɗa shi da safaran wannan ya nuna mana amirul hajji akwai buƙatar ya zamanto masarin manasik na haji ta yadda zai dinga bayyana ma al'umma yadda za su gyara hajjinsu da kuma yadda hajjinsu ta zamanto ta ɓaci amma a sa wanda yake amirul hajji ya zamanto bai da masani akan manasik kaga sai zama tsaufa talib wal matsalu kamar yadda jiyawa kuka samu wannan wani lokacin ko a samu wanda kawai shi abin da ya damuwa da shi ma wani harkar tsibbin shi kawai in ya je maka kawai zai shagarin shi ko kuna neman shi ma ko kuma a gama wanda babu tauhidi a tare da shi ya je mai da mutane tamka ubadul kubur a je can gurin waccan makabarta ce can ma akwai albarka can ma a nemi albarka fa saka tallafi sassan sa'a annabi sallallahu alaihi shiru wani lokaci fa ja'ahu alwahyi sai wahayi ya zo mai wannan yake nuna in an tambayi malami bai sani ba kai ya gaugawa ba da amsa kaga nan sassan da aka tambaye shi wahayi bai zo mai ba saka ta sai shi ba wani laifi bane ba ladari nusfal ne an tambaye ka ba kaza a ban sani ba menene laifin kuma a kaza kaza ne shikenan kaza bari na bincika sai na tambayo amma ka faɗi cewa kaza ne kuma bakka da masaniya wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna kaga wannan yana da hatsari ka gani saboda in ka ce halal ko haram wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihuna annabi sallallahu faja kenan fa sakata annabi sallallahu alaihi wasallam ma ki sai shiru wani lokaci kaga wanda da yazo da addinin ma gabaki daya sallallahu alaihi wasallam saboda yayi wallazina am la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasuli kar ka hode Abu Bakar masani fa ja'ahu al-wahyi ya gawani fa ashara Umar radiyallahu ta'ala anhu ilayya ya alayhi sai sayyidina Umar yayi nuni a gare ni ko ci ito sai na zo ma'ana mun nuna in taho in taho ga annabi sallallahu ana tabbatar mai da wani dama tambayar sai na Umar ya gwada mai annabi sallallahu lokacin wahayi yana so ne wani ya nuna ma luzumin su sai da na Umar su manyan sahabbai sun sani da zara an fara zo ma annabi sallallahu da wahayi to sun san wahayi ya fara zuwa saboda haka shi kuma ya ala sai tambaya sai ce su taho faji sai na zo wala rasulullah sawbul annabi sallallahu alaihi wasallam yaro wani tufa قد أضل به أضل به أمي إنوى دولنا يالي فهذا خلق رأسي سنمي ككينا شكو ونن يالي لأكا وما أجيرو ما فهذا خلق رأسي سنسن كينا كينا دائم يجوبي زوا كما نصر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمر الوجع سنقع نفسه فسك شتاء جاء مهمر الوجع fuskar shi ta yi ja sallah da sarki rattani ya shiga wani yanayi yanzu ya fitar da duniyarsa kuma ya shiga duniya ta malaka shi yasa kaga Huzaifa wani lokaci ya ce da ana sabgar wa nan sassa irin wannan wahayi ya ce kafa shi tana saman cinyarsa sai cinyarsa ta kusan ta kwankwafi saboda tsananin nauyi ina sanurfi alaika qawlan thaqila muhammarul waja wa huwa yasirtu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana wani yunkuri yana wani munshari yana wani munshari kenan al-ghatib shine kenan munshari ko wani gurnani haka da mutum zai shi ne wanda yake cewa fitu ghatib al-bakr shuqqa sinaquhu li yaqtulani wal mar'u laysa bi qattal kenan ghatib fitu ghatiban shine kenan kaman munshari da mutum zai dinga yana abin yace to huwa yaqitu thumma turri anhu sai kuma aka yanke aka yaye daga gare shi wannan yanayi na wahayi sallallahu alaihi wasallam fa qala ma kiti aina alladhi sa'ala an al-umra ina mai tambaya dangane da umra kenan fa uti bi rajulin sai aka zo mishi bi rajulin da wani mutum fa qala sai ta igsil at-tayba wanke turaren alladhi bika wanda yake cikin ka salasa marratin kenan wanda ya taba cikin ka su uku tunda yayi harama da haji amma kuma da tuhar da an jike tara turare kaga yanzu me zai biyo baya turaren tun da safara ne kenan turaren zai zama to ya manna a cikin shi to in ma ya cire ta to kaga ai da kwai turare a cikin shi kaga wanda ya harama da hajji yana daga mahazura su na ihram kenan haramun ne mutum ya sa turare wanda ya harama da hajji haramun ya sa turare haramun mu'amala ta iyali ya kulla armi haramun ya yi alwalancin aure haramun ya farauci dabba farauta haramun ka gani sanya takalmin ko hula wani abin da yake zagayewa a ciki duka kenan waɗannan wanda ya harama da haji baya amfani da su aina nabi sala min umra fa wuce bihi fa qala ighsil at-tayyiba alladhi bika thalatha marrat wanke turaren da ya goyo a cikin ka suru wanza an kal jubba kuma ka cire wannan farmalan taka wannan ya nuna mai harama da haji in ya rasa wani abu mustahabbi ne ya zama to ya amfani da izari da rijali amma sai zama to bai samu ba wannan zai iya sanya kenan tufafin shi waɗanda ba wannan ba mustahabbi ne tufafi na ihrami na mai aiki hajji zama farare masu tsafta kuma wasu na fi umratika kuma ka aikata umarka kama ta sanin fi hajjatika kamar yadda kake hajjinka su bangaren abin da ya shari hajji a zamanin jahiliya suna mahimmantar da hajji sama umara shi yasa ya san a hajji musu sa wannan amma kuma umara saboda suna sako-sako da lamarin umara sai ran sa sai ce to irin abin da kake a hajjinka a umara kama ka aikata kaga wannan ya nuna abubuwa na haji su ne umara in ba kenan tsayuwa arafa da kuma kenan alwukufu bi muzdalifa da kuma sauran wancin ka amma tsawafi as-sa'yu istilam na hajar al-aswad sallah raka'a biyu duka kenan kamar yadda yake a wancan wajen sa hirami harrama duka kenan daya miƙatan da zai dauko duk in ba wanda yake kenan a makka ba wannan ya nuna dukkanin musulman da ya zamanto ya yi harama da hajji kuma yana tsaye da hirami ko tufa wanda akwai turare a cikin to zai kwabe wannan tufa din sannan kuma kaga nan ba ce ba zai bada kida ba ce ba zai bada kida saboda haka sai Allah sa sai ce wasu na kenan wanzu hankali tufa wannan tufa din da ya zamanto farmalakin da ka sa masa turare ka kwabe ka ka wanke kuma inda turaren ya zamanto ya taba ka babu tibi inda al-ihrami wa ma yalbas idza arada an yurima babu tibi inda al-ihram baban da zai bayyana mana halaccin sa turare inda al-ihrami lokacin da mutum zai ya harama da haji ba lokacin da ya harama ba kafin harama wa ma yalbas da kuma irin tufafin da ya ke halitta ya sa idza arada an yurima in yayi ne harama kenan halaka ne mutumin da zai harrama da hajji kafin harrama da hajjin ya goga turare kafin harrama ya zama ya goga inda yake haramun bayan ya yi harrama da hajji amma sa turare ya gabaci harrama da hajji wannan halaka ne sai kuma irin tufafin da zai sa an aisha ta radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kuntu utayyibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aisha tace na kasance utayyibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina sa mamaki sarsalan turare da ihrami don harama shi da haji hina yi bari mu lokacin da zai yi niyya da haji kaga hina yi bari mu lokacin da zai yi kun zo utayyib rasulullah sallallahu na kasance nukan sa turare ga annabi sallallahu alaihi ihrami hina yi bari mu lokacin da zai harama musamman manzala sallallahu alaihi wasallam kaga kirani ne mai kirani kuma bai da tahallili har sai bayan ya gabatar da shi ba a gari saboda haka kaga akwai tsawon lokaci wanda bai halitta ya sa turare to manzala sallam ta ce na kasance ina sa nan da tace kuntu utayyiba rasulullah sallallahu alaihi kama an saba kenan da koyaushe alhali ko manzala sallam hajji guda ɗaya ce ne ita ce dai hajjin shi wanda ya ita ce hajjatul wada ita ce hajjin shi ta farko bayan yin hijirar shi zuwa madina bayan yin hijirar shi zuwa madina to da ka kafin hijira ai ɗaya daga cikin sabai shi na ga nan sarfa yana tsaye a rafa duk sura ba su yi wato da su kurisha suna ga su humus ne amma bayan hijira ne ita kaɗai ce hajjin da muzara ta sai ita ce hajjatul wada maki salam ya sa ka shelan sa haka sanar duka daga sasanni al'umma ta dinga dandazo wasu suka cin mushi a makka wasu ma sai a arafa wasu ma sai a musdalifa akwai da shi sai a musdalifa ma zo shi ce ya rasulallah yaya na zo daga yanki kaza ban bar ba wani kwazazzabe da wani duki duk sai da na sha wahala na gajiyar da sabuwa na da kusar da sabuwa ta na gaji kuma jikis ina da haji ka gani yace in dai har ka samu wani dan yanki a arafa kafin hudawa alfishir kuma ka yi sallah tare da muna to hajjin ka tayi kaga shi sai ma a muzdalifa zo shi tunda da koyar da dole guri ya kure maka ma dole ka kai ifradi kaga yanzu a ce kai da ka zo ka babu damar da za ka je ka misali ka yi umara ka ɗauko harama ka yi umara ka yi umara ka kai abin nan kaga guri ya kure maka ai ka yi aikin umara ka zo ka riski alkufu bi arafa in gurin ya matsi kaga dole ifradi za ka yi baka samu ba dama sai da guri ya kure in ka ce ka je ka kai umara ka zo ka zai zama to ka rasa alkufu bi arafa kaga alhajju arafa kaga dole nan gurin kuma sai ka bar umara sai kai ifradi ana shara da zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu tayyib rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kasance na kan sa turare ga mazalar ihrami da harama shi tsina yi wuri lokacin da zai harama da shi wal hillihi da kuma warware wa shi kabla an yatufa bil bait wal hillihi da kuma lokacin da ya wuyi tahlilul awwal lokacin da ya tare da awal kaga bayan jiwa kenan ya halitta ga mutum kowane abu in banda iyali kaga sa kayan shi na gida duk abin da ya haramta wancan na wanda ya harama da shi duk ya halitta kawai abin da ba zai yi ba kenan mu'amala da iyaye to wannan lokacin ta ce ina sa ni turare wannan yake nuna muhimmancin turare ga manzo Allah sallallahu kamar yadda ma ki tsara sai ki ce hubbi ilayya min duniya kuma qiba a duniya an sanya mun kaunar turare daga ci abubuwan da aka sama manzo Allah sallallahu kaunar shi a duniya kaga duk masoyin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dole mabiyin sunna a same shi ne ma'arucin san turare duk da nan sa ta ce hubbi ilayya min duniya kuma qiba kuma ka gane shi in manzo Allah ta san ba tararen bai kai shi farshi amma kuma tare da haka nan sallallahu yakan sa turare yanzu in zai harama da haji kaga an yi harama da haji haramun ayi amfani da turare to kuma sai ya sa abinda ana iya warwarewa kuma hallau ko Aisha ta sami saboda yadda ta sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam turare kaga wannan yana nuna mana kuma dukkanin mace ya kamata ya zama to abinda ta ga mijinta yana so ta lazumci wannan abin don saboda neman yardar shi wanda kuma samun yardar tashi shi zai jaza mata shiga gidan aljanna shi zai sa mata samun shiga aljanna sai kuma hidimar mace ga miji kaga har wanda a halin bulaguro har a halin bulaguro kaga duk mace wata take mai nutsuwa mai hankali ko mijinta zai bulaguro takan hada kaya dan balin turare ne kaza ne ko da a wannan ne baka bar ba kulawa da manzalar sassalam kaga wannan yana daga abin da yasa Aisha radiyallahu anha take da matsayi wajen manzalar sassalam ka tuna zai harama da haji tunda da ita aka yi ba ce ba wance ko wance ta san abin da nan sarrafa yake so sai ta samu shi kuma gehe ne kaga da ko ilimi yanzu gashi ta na kanto mana in ba da an yi hakan ba da an samu ilimin kaga da nan sarrafa da sai za hakan bai halitta ba amma kamlin ihram to kaga Aisha ta sa kyale wanda annabi sai sai nuna halaccin wannan abin kyale wanda yayi bayan yayi tahallul awwal ta sa mai tarare shi ma dai ya nuna halaccin kenan wanda ya warware wa kawar ko ya halitta sa tarare wannan hadisin Imam Bukhari ya fassara shi hajji babu tsibi ba da ramin jima halaccin mai haji ya sa tarare bayan ya jifa dutse wa alaikum salam kama tamattu'i eh tamattu'i aha a wanda take zance bayan ma an yi arafa bayan a ranar goma ga wata kaga warwarewa na farko na ranar goma ga wata take wadi ba na mai ta mutu ba ana sassan ba ta mutu ne kaga shi kirani ne kenan tun daga ranar da ya dauki harama kaga bai warware ba sai goma ga wata to goma ga wata wannan kawai sai eh in na mai ta mutu ne kuma da ya zo ya yi umarar shi kaga shi wannan ko arme za kulla shi mai ta mutu in yayi umarar shi ta tamattu'i to ko armi ma na iya kulla kaga shine daga mahzurat ne shine daga cikin masu girma ne a samu tuntun da ba ma arman ba ka ci alwalanci arman ma ba ka je ba kama wani to amma in tamattu'i ne kai kawai kai umara shirgin ka zaka shiga kasuwancin ka waye duka ga dai shanin ka kai da dawowa kuma ka shiga sai ta fasota mali yayi haka ne ko dan abu ma sai ana kama tunda mun kwatarci fadi ne kwatarci fadi ne ku kuma an je ta Allah ya taimake mu duka zuwa shekarar gaba zuwa abin nan kowa ya je ya sauke mori eh kowa ya je mori inda kana da kuɗi baka je kai haji ai akwai matsala ai baka ma mori ba ka ma san daɗin kuɗin ba ba ka ma san daɗin kuɗin ba duk wannan gurin da ake Allah subhanahu wataala ya hadi ma guri ya kwarzanta guri inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina wa lillahi 'alan-nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila ka gani wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin amma Allah ce to wanda ya mutunci to ha kudin ka wai da kake gaba kashi ba to Allah ya wadatawa saboda haka rike kudin ka in ka je hajji kuma kudin ka sai ya hi baya ka gani ga kankarar zunubi ga abubuwa na sai ya karuwa shi ya sa da mutu ya je ɗi aiko sai kaga yana ta soke kuma koma ka gani ba ka ga kullum ana ƙara kuɗi ko mutane ko tahiya suke kullum ana ƙara kuɗi ko mutane tahiyar su ka gani mutane suna shirye ko nawa za a yi kawai tahiya ake kenan hajji kenan hannu ya maimaita shi a kenan wal harfu qabla al ifada da kuma libas babu tatyib al mar'a zawjaha bi yadiha mace da za ta sama mijinta turare da hannunta da hannunta sai ya fama kayan mijinta turare wannan kyauta zane kaga duk lokacin da ya ji kamshin turaren zai tuna wa ya sa turaren ka gani to yadda zai kaunaci wannan turaren haka kuma zai ji kaunata in wani ya ce ka turaren da na kamshi yake kaza kaza kaga zai ce mata shi ta sa ka gani to kaga kenan ya zama to tana na haidai shi ya dinga ba da kudin turaren sai ka sai zama ko turare ko za a yi ta samu shi a masu ayo suna yi sai kuma ka haɓu mina tsibi abinda aka so na turare sai kuma kenan duka ya mai nisa a nan babu man a halla mulabbidan babin da zai bayyana mana hukunci wanda a halla ya yi niyya haji mulabbidan halin yana mai kwantar da gashin kanshi a talbidu shine da mutum zai zamanto ya daddabe ya daddafe gashin kai mulabbinan halin yana mai daddafe gashin kai kaga mutanen mutumin da yake da wadatar gashi misali ya hoto bulaguran da kuma baya halitta ya sa hula bai halitta bai sa rawani tunda ai kaga kawunan su ba hula ba rawani kuma ga yanayin da aka biyo sahara da wannan in gashin yana tarwatse ka ɗauki misali kwarikan da zai ba hula ba rawani in gashin yana tarwatse ai ba zai yi kyan gari ba to amma aka sa wani mai ko na ba aka kwantar da gashin kaga yanzu kenan mi ya zama to ba zai hargitse bai abin nan shi yasa nan sa sa ya talbi da shi ya sa zuma suka sawa ko zuma ko su abubuwa da daga abubuwa na daddafewa gashi dan ya zama to kenan ya yi abin nan to ya hukuncin wanda zai wannan wajen hajjin shi kenan an ibn umar radiyallahu anhu ma qala sami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yahillu mulabbidan naji annabi sallallahu alaihi wasallam yahillu yana daga murya da niyya hajji munabbidan harrama hajji munabbidan halin yana mai kwantar da gashin kanshi ma'ana munabbidan ya kwantar da gashin kanshi ya daddabe gashin kanshi wannan sai nuna halaccin wanda ya harrama da aikin haji ya halitta ya sama ganshi kan gashin shi mai ya sarce kanshi ya wanke kanshi duka wannan ya halitta bangaren fitar da gashi ba ana zancen ka bar gashin ba har gisa tsa babu sarciya ka ce kan je sarciya ma wani hawaji ko kuma kan je abin a ba wannan ba wajen sarciya da zaka ma gashi da wanda zai wada nan ba yi tubari da wannan ko kuma ka sa mai man in dai man ba karare bane in dai ba mai kamshi bane ba kenan kana iya ya zama to ka shafa Imam al-Bukhari ya maimaita wannan a hajji babu babu talbiya da kuma libas babu talbiya kaga nan gurin hatta da abula gurin sa naga aikin haji saboda ba a son mumini ya bar gan shi buru tsatsa ko gemun shi buru tsatsa ba tare da gyara ba man kana nu sharan fali kure kaga na son mutum zama ya kan manzo sallallahu alaihi wasallam kana kana yudhinu ra'su wa saka anna ra'su ra'su sayyid yana shawa ma kan shi mai kai ka ce in ka gan shi mayahin da yake sa saman gashin kan shi kamar nan ne sai da mai kamar meku yana yawan sawa mai a cikin wannan yishi to ka gani ba laifi bane ba ka dinga samu a gemun ka ko a ganin ɗinka kana dan gyarawa mumini su ake yi abin da zai zama yayi kyau sai dai kuma wani lokaci ne ka bari burin tsatsa a kin kar ya zama to nan kuma kar ka huce iyaka ya zama to kamar mace da kowace shekara ta shaye shaye ya ka zo gurin madubin kasar da mai ya kai kala nawa ka gani to nan gurin kuma sai zama to an huta daga siffa ta maza ne ka zama kamar dan kwalisa ita kuma siffar mazan ba da koyaushe ba ake son ta to zama haka na albazazatu min al-iman albazazatu min al-iman ko kuma kana rasula sa la yatahin illa kifban manzo Allah sallallahu bai yawan bai sa mai a kan shi ya zama ya shasha illa bai ban bai yahi shi haka kenan lokacin kai wani lokacin kuma haka ake son mutum ya zama mace ita ce da kowace kawai so ake so zama to yawa illa hibban ka gani shi ma kenan ana tarajjul kenan daga yawan abin na illa hibban sai dai jehi jehi kenan wani lokaci bayan lokaci amma ba mutsawasil ba kowane lokaci haka shi ma kuma duk irin irin waɗannan hallawa ya mu kulawa hallau akwai wanda ya su ɗauka kamar sojan ke za ko wanda ya su ɗauka kamar koda mai bakin gashi yana iya sa lalle wajen ke za kaga zancen horora ne ake amma kana da bakin gashi irin wannan na legogi mutum ya zo sa wani abu wanda yake wannan to kaga wannan ba shi ba kamar farin temu shine ake cewa za ya halitta a sama wani wani amma an dai ba wannan ba gare shi ka zo ba ka ringa sawa san da waɗancan su ne aka sani da shi babu hilal inda inda masjid zulhulefa babu hilal inda masjid zulhulefa baban da zai karantar da mu al-hilal daura harama da haji ko umara inda masjid zulhulefa wajen masallacin zulhulefa وعنه رضي الله عنه قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بزمن توبة يا دقا مريا دهج إلا عند المسجد سي وجه مصلاتي يعني مسجد ذو الهليفة وجه مصلاتي ذو الهليفة a lokacin da mutum zai harrama ana buƙatar ya ɗaga murya a bayyana ake buƙatar ya hudi wannan kuma ba wai niyya ba ce ba saboda mazalar kusan da ya zo zai baci a bai nawaitu hajjan ko marasa nawaitu kaza a ba haka bai ci kenan bangaren ambata abin da za ka yi ba wai niyya ba ce ba ita niyya a zuciya sake wannan kuma waɗin nau'in daga nau'in da za ka yi da nau'inka waɗancan haka ne shi kuma aka shar'anta haka manzana su sani sau da haka kenan mutum zai ɗaga murya shi ya zama to ya ambata labbai kallahu mahajjan labbai kallahu umratan hajjan labbai kallahu umratan kamar za ka yi tamattu'i wasu ka ce kuma za ka ce umratan mutamatti'an umarawa da zan zarce kuma zuwa tamattu amma ka ce labbai ka umarsa saboda ai yanzu umara ce za ka yi ka gani rastagos gota kuma za ka je taruya akwai harama da za ka ɗauko kuma za ka ɗauko na ke na hajjinka saboda haka in ka ce umarsan halas kenan ko da baka ce mutamatti ba babar rukubi wal irtidafi fil hajji baban da yake nuna mana halaccin ar-rukub hawa abin hawa in mutum zai je haji wani rufi da ka goyo aboki fil haji a haji in dai baka takura dabba ba sun ka je ka aiki hajin ka sama abin hawa manzala ta sa a sama abin hawa ya amma an tattauna a baya cewa wanne ne ne mutum ya je haji a kawai ku yayi ko kuma ya zama to a abin hawa tunda Allah ya ce azin fil nasu bil haji tukar jaran wa ala kulli zamirin yatina min kulli fajjin amir suka ce mutum ya je a kawai yayi saboda Allah ya wara da kenan irjalan a kawawunsu wa ala kulli zamirin sannan ka kawo sabuwan suka ce kuma yi a tsawa akwai wahala kaga kenan ibada kuma ta zama da wahala gashi ka gani wasu kuma suka fifita wanda manzara ta kai bayan da za a kwatanta wanda Allah ya zaban ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi kaga yayi a sama duk da wani guri kuma sallallahu alaihi wasallam ya zama to ya sauka kenan ya halitta wannan walir sidafi fil hajji da kuma ma ka goyo wani a bayan abin hawanka a jiya halitta an ibn abbas radiyallahu anhu ma anna usama ibn zaid radiyallahu ta'ala anhu usama ibn zaid kana da rufan nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine a kusuri na annabi sallallahu alaihi wasallam ana a baya min arafa daga arafa ila muzdalifa zuwa muzdalifa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar arafa zuwa muzdalifa bai tafi ba shi kare sai ya goyo usama ibn zaid a wannan tsakanin an faɗi cewa kuma duk inda nan sallam ya goyo mutum a bayan abin hawa za ka ga nan kafin ya sauke shi sai ya isar mushi da wani sako daga sakonni na Allah ga kuma tawali'u na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga daukowa sai ya dauko Usama ibn Zaid shine hibbu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn hibbu rasulullah masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam dan masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanne yana nuna matsayin Usama wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ثم أردف الفضل سيكم يدوكو فضل شيكم من المزدلفة إلى منى دقا مزدلفة كما دسا أجي منى كما بيجي بشي كريشي وسمع بها سيدوكو فضل بن عباس kaga wannan duka ana koya mana tausasawa rufus ga mutane sai ma sauye makama abokin tafiya rasuwa ce za a je zuwa makabarta wani a sai ka ɗauke shi kai kana mota ko saman babur ko saman sai ka ɗauki wani ka kaga ka samu ladan ka sannan kuma ka samu ladan shi ƙwale ya ce har ma ke na hanya fadul ibn al-abbas fadul ibn abbas lokacin da wata mata suka haɗu da ita yar kabila ta kasam tana tambayar manzala su ta ita ma wannan duk kuma yana nuna mana kaga halaccin dinga tambayi ana buƙatar mutum aikin haji duk abin da ya shige ma tuhu sai ka tambayi amirul hajji kaga ba kaga yanzu duk waɗannan ana yi wannan sai tambaya ya rasula nayi kaza ya rasula nayi kaza su kuma ahlul ilmi abin da yayi musu maimakin yawan ambata Allah da wasu wannan ya zaman so suna ta kokarin karantar da mutane abubuwan su na manasik su kuma ya kaga sun samu ladan saboda karantarwar kina abu ne wanda yake muta'addi da kubar su kuma akan yin kawai ibada su kaga lazumi ne a gare su to shi yasa wannan kenan shi ma yana nuna afdaliyya ta wannan fakilahu ma qala lam yazal nabi sallallahu yulabbi yace manzo Allah ta san bai gushe ba yana talbiya hatta rama jamratul aqaba har sai da yayi jifa wannan ya nuna kenan wanda ya harama da aikin haji zai shagaltu da talbiya yace manzo Allah sallallahu daga arafa zuwa nan daga zulfa zuwa bai gushe ba yana da zumtar talbiya in yayi ma daga ba hallo dora har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam hatta rama jamratul aqaba har sai da yayi jifa sannan ya bai mai tashi a haji babu talbiya wa takbir gharata nahari talbiya da kuma kabar bari a ranar suka ranar goma ga wata hasar mai jamara sai bayan jewa sannan kuma mutum lokacin zai tsira amma tun da kai harama daga haji za ka ringa yawan mai mai kakar masa tauri kaga saboda mai mahimmanci wannan dama da kaji ka fara abu rabba hadal bayt alladhi at'amahu min ju'in wa amanahu min khawf ka gani wani ya tsawo ko bai bai tirafiya wannan ibada da gaji dama nuna ɗayantar Allah ce da kaɗe ta Allah su ba da kaɗaituwar Allah su ba wata'ala cewa shi kaɗai ne kake kalifata da aiwatar ma wannan babu hazi na wani a ciki shi yasa ka ce labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka innal hamda wan ni'mata laka la sharika laka ka ƙara mai mai la sharika laka ka gani to duka kenan da tabbatar da aqida da kuma tauhidi da kuma kaɗaituwar Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah saka ma jagorori na mamlaka da alkhairi zaka ga har yanzu ne wannan Ali Saud suna rike da wannan janibi dukkanin wanda za a same shi da wasu abubuwa wanda suke hanyoyi ne shari'a ce zuwa ga shirka zaka ga suna kwabewa ba tare da duba wane ne ba shi balle kai tsin shirka shi yasa ba su yarraba a ganka da lauhul aswad ka zo da bakin allo to sai ina kuma wani mu zai zo da layu da wani kumshi wani abin da ba a gamsu da shi ba wani sakandami shi yasa da yawa za ka ga ake saka mu mutane kaga wani ya ce kwanaki da kwai wani wannan da aka samu wani wani sarakuna sarakunan ƙauyukan nan aka same shi tare da abin nan da rigar layu da rigar layu wani irin sarakunan ƙauyuka da rigar layu ka gani ka gani ina kama shi ce wai ana amiru muna alfi baraki wace amiru wace yi ana amiru muna kafi baraki ana amiru a dole dole dole an baka yi sa ba ma fille ma kai za in baka yi sa ba ma a sai dai a gwado ka kawai a aljazeera ko a al'arabiya ko a bina ko wani haka kenan wannan dukkan abubuwa ne da Allah subhanahu wa ta'ala ne ya sa dan karewa tauhidi karewa ba ga janibi na aqida kariya kaga alhamdulillah kuma haka ake kariya sai dai a goye amma a hili kaga ba a bari inda za a bari kaga da irin kabarin manzala sa abun an yi nisa kaga da abun an yi nisa to amma manzala sa ya roki Allah kuma Allah ya amsa mishi kaga Allah ya amsa mishi kaga Allah ya ba kabarin shi kariya dukkan wasu abubuwa da ka zo ka za ga yamma wanda suka yi ka kamnar manzana su salam suna tsawa suka yi sallama ba da ya mutu shi ne shi ke na kalata kana zuwa da kashi ke zan can ka zo ka tsaya ka yi ta abubuwa ka yi ta wannan ka ɓata lokaci wani a rubuta kasida ka rubuta suna wajen mutum talatin ka gani a yi ta gaida ya rasulullah wani ma ce a gaida ka wance mata ce to gogo wance ta ce a gaida ka wance mata guri kaza ta ce a gaida ka wai duk sako nan gaiso da aka rubuto har za ka ji suna ce musu sako ne in dai aka baka dole wani to wani dan kai ya mance je ci amana eh rubuta kuma shi kenan da ya je shi can gurin isar da sakon gaisuwa to ka jira Allah duk inda kama manzala sallallahu salati manzala sun sai ce salatu ko yana tsaro ne ne tun ka da suka da su eh to ka gani a dole ba a bari ai da an yi wannan kawai ake kama mutum a je a in wanda za a ma nasiha ne a mushi nasiha in kuma wanda za a janye ne kawai ya isa ya kashi kenan Allah ta da su kansu wasu daga cikin su kwaye abuwa da tana yawon mamlaka da irin wannan.
a dole dole Ya cewa ai da hannun mai yake wani.
a da an yi nisa da tuni da tuni tuni da an bashi tuni da an bashi saboda ai sun san gulumin da ake in aka bari dole abin za a yi nisa amma kariya ce ta Allah subhanahu wataala sai Allah ya datar da su zuwa ga tsayuwa akan wannan janibi kin na aqida kaga suna sai kan bangaren tauhidi Allah tabbatar da mu akan
Wai yakan da kawo ya ce ni wannan tukunin ba ta kai ba.
ko ka ji Ya ce mai wannan ruwa to ga shi yanzu wannan wai ka san shi a tunanin shi ko da ya ga sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu ya zo ya ce ma hajjal asu innaka hajjal la tadhu wa la tanfa wa la amira tasura qabil kama qabbaltuka ina jin shi ma shine shi ma ina jin shi ne to kaga ai abin da akwai muna na wani Allah kai innal mar'a la yatakallam bi kalima min sahata la la fa yidi bi fa yawi bi atinar jahannam sab'ina kharifa kuma yawanci da ma illolin harshe ka gani illolin harshe mutum zai waye gari ka gani yana faɗin maganganu kana sa maganganu wanda ba san girman Allah ba dole da ba san girman Allah ba za ka ga irin wannan maganganu ka gani wa ma qadarullah haka qadari ka ga musu girmama ba Allah hakikanin girmama ba ta ubangiji subhanahu wataala saboda sha'ir ne daga sha'ir na addinin Allah subhanahu wataala wanda kuma Allah subhanahu wata'ala ya ajiye a bayan ƙasa ba don wannan bane ake bauta ma a Allah ya sa ya zama alama ce daga alamomi na bautar Allah subhanahu wata'ala kuma guri wanda yake mai tsarki wanda ya umarci wanda suka yi kowa tsarki su tsarkake shi ka gani wa hidina ila ibrahim wa isma'il an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'a sujud at-tahir duka hissi da ma'anawi an tahira baiti lit-ta'ifina tsarkake shi ta hanyar ka'abar wani datti ka'abar dattin shirka dattin kawurci da duk wasu abubuwa duk wani gurbataccen abu hatta da magana wanda ba ta dace duka da duk wasu abubuwa da suke na wannan babu ma yalbasu al-muhrimu min as-siyab wal ardiyati wal uzri babun da zai bayyana mana abin da ya halitta yalbasu al-muhrimu mai harama da ake sa min as-siyab tufafi wal ardiya mayafai shine rida'ai wal uzri da kuma madorai wanda kenan namiji yakan sa izari da rijali iya daga kenan abubuwan da ake bukata mai harrama da haji ya kwabe tufafin shi na gida ya sa zane da kuma mayafi kuma sannan mustahabi ne su zama tsohuwar mata kuma za ta iya harrama da kayanta wanda suke na gida kowanne da dogon wandonta duka da hijabin ta da kayanta wanda suke na gida kawai abin da ita ba za ta sa ba niqabi da kuma safa hannu niqabi da sa amma shi namiji hula ce rawani ne duk abin da yake zagayewa kenan zai zama ya cire ya sa waɗancan kayan wani radiyallahu anhu qala in saraka nabi sarta min al madina man zala sassa ya tsaye daga madina ba da ma tarajjala bayan ya sarce kashi wadda hana ya shafa mai wa labisa izarahu ya sa izarin sa rida'ahu da kuma rida'i ho ashabu da shi da sahabbai falam yana an shay min al ardiya bi hana sa wani abu daga rida'i ba wal uzri da kuma kenan izare tulbasu waɗanda ake sawa illal muzaffara kenan bai hana sa izari da rida da aka samu sama na laraba dama yawanci su al'ada maza suka sa izari da rida shine yawa duk da maza suna sa wando lokacin suna sa kamis maza na sa ya sa kamis ya sai wando ibn kayyim cikin zalim harfi ya ne fere da ibad yace ba ni ga ya saya sai dan ya fa ka gani annabi sa ya sai amma abin da suke sawa yawanci izari da kuma rida'i shine tsaitawa musamman zai balagurar kan sanya riga sallallahu alaihi wasallam wala mana an shay min al ardiya wal uzri tulbas wadanda ake sawa bai hani ba illa al muzaffara eh wanda aka sa ma turare allati tardau ala al jildi wanda zai zamanto ta ba da alama ga fata ba asba bi zil hulefa yawa gari a zil hulefa rakibara rayi da sauya huta goshi hatta sawa ala al baida sai da sare ne sarshi ga sarari a hallahu wa sahabu shi da sahabban shi sai suka daga murya da yin talbiya wannan bai kore ba cewa mi a halla inda masjidi ke na zulhu laifa bayan manzo da sai ya sallaci sallar azhur sai kuma ya harrama hallau da ya hau sama a bayan shi ta daidaita hallau ya talbiya saboda kaga bai gushe bai yana talbiya har rana goma ga wata shi yasa zaka ce a inda masjidi inda al-aqiq inda masjidi zulhu laifa ba sannan kuma da kenan lamarsa wata alal baida ahallahu wa asabu wa qallada bananatahu sai kuma ya rasa yama sabuwar shi ta hadaya kenan alama saboda ko da ma ka fata duk wanda ya ganka ya san cewa taguwa ce ta hadaya sai kai ka mina ko makka duk gurin sokewa ne saboda haka kenan wa kallada bari na sahu sai rataya masa alama ko a wuya ko yi masa wani shi'ari daga shi'a'ir da haka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya nuna yayi harrama ne da hajji wanda yake rani nau'in ka aiki hajji kala uku ne akwai tamattu'i akwai irani akwai ifradi ifradi sallan haji tamattu'i kuma yin umara a wata da watanni wanda suke na haji mutum ya warware ranar goma ranar takwas da wata ya ɗauko harama daga mina a wannan bulaguran ya yi haji kaga yanzu a bulaguro ɗaya ya yi haji ya yi umara amma ya mori warwarewa kenan harama ɗin shi ta yadda ya wasu uzurrukan shi amma a bulaguran ɗaya ya yi haji da umara kirani kuma a bulaguran da ka je ka haji da umara in ka koro halayarka to bai halitta ka warware za ka zarce tun daga wannan harama da kai ta haji ba za ka warware ba ka yi umara har zuwa ne har zuwa ke na haji to ka gane bulaguro ɗaya ka haji da umara to duk wanda kuma yi wannan tun da bulaguro ɗaya ka mori yin haji da umara to kuma za ka sai abin da Allah ya sauƙaƙe ma na dabba ka yanka ta don gode ma Allah da ya maka wannan ni'ima shine faman tamatta bil umar ila al hajj faman saytara min al hadai فاطمة بن هريفة عمر شبرا إلى توسطه على البيداء أهله وأصابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة مغارة يا برو مدينة عشرين دبير قوتن ذو القعدة عشرين دبير قوتن ذو القعدة كنا أبن دي تيجي ذو القعدة وانا بير zirkade mutanen sarki hoto daga madina fa kadima makkata li arba layalin qarar min zulhijja kuma ya zo madina biyar ga watan zulhijja kaga in ji an samu kwana biyar nan ga kwana hudu kwana nawa tara da husa wuce da isa wuce wani kwana tara amma yanzu awa biyar ko hudu kawai shi ke nan tsari ka gani ne mara awa biyar ko awa hudu an tsari amma kwana tara kusan kwana goma a nan sassan kuma yana tahiya kamar yana ɗan jira saboda mutane sun ji labari wasu a hanya suka same shi wasu sai da aka zo sanu to wanne yasa ake yada zango saboda dandazon mutane suna hutawa suna samun shi suna san shi yasa da yazo zurhu ne fama kaga ya salla azhur bai cira ba daga nan sai washe gari lokacin azhur duka saboda kenan al'umma duk ta tsufa sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana ni'imomin Allah subhanahu wataala ga al'umman mu ga Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah subhanahu wataala sauƙaƙa mana guraren da da za a yi wasanni ana tahiya amma ga shi a sauƙaƙi iyayenmu da kakanni kuma da kaka ga tahiya kafa a hanyar za a yi mutum in kuka dawo tuni ya warware kakanni shi a hanyar za a yi a ji a dawo kawai ya dawo tuni yana cin abinci an ji an yi hajji an kuma tare da duk barazana barazana shi yasa kaga kafare wahala ce ma wai nika sa tsada ka ake haji ai ba yau bane ba abu eh ba yau bane ba ba ai ka gani tun ana zuwa kawai kaga yanzu ta fuskawai awanni ne kawai za a yi sanyi kare kuma kawai cikin sanyi cikin nema kawai za ku sauka wani ma bai ma san yana kawai shi kenan gashi an ƙara ku an iso in za a je neman ilimi da sai an yi bulaguro tsawon bulaguron wata da watanni yanzu kawai mutum zai hau jirgi dan awanni kawai an tsabce shi a jami'a ta madina kawai gashi nan gurin tuni ya zo shi kawai sai dai ka ɗauka ilimi da kuma kawa za a ce ko a doki ko a ko a raƙumi a yi tsaye kwana da kwanaki dan a je a koyo abu guda wani ma ka je ma ba ka samu ba abu a kama yawo duka dan a je a tattaro ilimin muka amma yanzu ga kiran gurin ta uskomi Allah ta kuɗi heran gwancin heran gwancin masallatai dai ga suna an kawata ka kunna banka mu karya kuwa duka ta zama kai ta karatu amma babu rayar alama ce ta ƙarshen duniya ai manzala tsatsaran ya ce a nan san sai ce la ta zakara fanna haka ma zakara fata da hudu wannan tsara ta gani Allah sa mu gyara kenan tara ga wata fasafa bilbeti ya zo ya tsawafi wasu abai na safa wa marwa ya sa yi tsakanin safa da marwa wala mai hilla min ajali budani da warware ba saboda ya koro hadiya su kuma sauran sahabbai sai su warware a nafsa sai umarce su ka gani a nafsa sai shi ma ce inda na inda abin da na gani ƙarshen lamari na tun warko shi na tsinkayo ya ce na masu kuɗin hadiya da ban koro hadiya ba ka gani wala da alto aji umara da na maida ni ma umara sau da aka umarci sahabbai su ma duk suka zama to sun yi wannan wasu a hanya sai da na ali abu musa su suna yaman ma da suka ji labari suka zo musamman da suka ce mun yi niyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da annabi sai sai tarmuniya da shi kuma shi muka tarmuniya kaga to da su ba ba su da haka yana jin sai suka yi niyya mubahama kaga niyya mubahama suka yi to mun mun yi abin da annabi sai sai duk abin da annabi sai harama da shi kuma shi muka yi li'annahu qallada saboda annabi sai sai ya rasa masa alama kuma nazala bi ala makka inda al-hajji ya zauna a madaukakin guri na makka gurin al-hajjun wannan dutse ne wanda yake daga duwatsuna kananu wa huwa muhillin bil hajji yana mai daga murya da haji yana mai tarbiya wala mai qarbil ka'aba ba da tawafi bayan wannan tawafi da yayi bai kusanci ka'aba ba hatta raja min arafa har sai da ya dawo daga arafa yayi tawafin ifada kenan bai da ya dawo daga arafa wa amara ashabahu an yutawafu bil bayt yawm al-tis'a bayt yi tawafi wa bain as-safa wal marwa fi sa'i tsakanin safa da marwa thumma yuqassiru fi sayyir ru'usihim thumma yuhillu sai kuma su warware wa zalika liman lam yakun ma'ahu badana wannan wa wanda bai koro hadiya ba Allah da hadiya rata ya ma alama su kuma sai ce shikenan su warware DCC kaga ba a ce ba su yi tarkwabo saboda ai ranar takwas ga wata yanzu sun zo hudu ga wata hudu ga wata kaga duka duka kwana daya biyu uku hudu suka yaro daga ranar takwas ga wata kuma an je min Allah an koma abin nan to aka yi aski tarkwabo ya za a yi kuma gashi ya zamanto ya hutu a wannan tsakanin alhali kuma kaga nan sa sai addu'a uku ga wanda suke tarkabo Allahumma arhamul muhallikina muhallikina muhallikina sanan wal muqassirina yace wal muqassirina ka gani amma Allah subhanahu wataala ya tsara wasu sai sai wasu aski ka gani shi yasa wasu kuma suke tarkabo da tadkhulunna al masjidil haram insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la taqafun kaga wasu sun yi tarkabo wasu kuma sun yi sai ولم يقرب الكعبة سنانا يوما ثم يهل وذلك لمن لم يكن معه بدنا قلدها ومن كان معه امرأته wanda yake tare da matar shi fayyar abu halal wannan halal ce a gare shi har ma su da kansu suka ce yanzu za mu je mina ga yanayin da muka muke ciki wa mazakiru na ta tsaturu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu haka har ma suraka tambaye shi ya ce wannan lil abad li amina hadha am lil abadi wai wannan al'amarin sauƙin nan a shekarar nan ne ko har abada ma yake balle abadin abada har abada abada ko kamar tuɗi abu ne wanda yake tabbatacce har abada an shar'anta shi sauƙi ne Allah subhanahu wataala wa zalika liman lam yakum aw badana qalada wa ma kana ma'amura su fa iru halal wa tibu tarare ma halal wa siyabu to wani ka kawai ka saya ka je shaguna ka yi ta sayayyar ka da zama a neman gurin neman ilimin ka نعم لوكاشي أبو نعم eh eh shi ke ne dan shiru wani abu kamar na mata kenan eh eh yayi yayi ko da kadan ne aka jira yayi tun da sai sai wani ko da haka nan suka yayi dan saboda a samu yin aski kuma na gaba ki daya mun sai na gaba daya to kaga kenan sun bar abin da yake afdal hajjin su yayi babu matsala saboda ai kaga tafsiri yayi sannan kuma tahliki yayi to kaga yan mutai ya tafsiri wannan makara wannan da ko ya ya yi mai sai dan gunci wani sai ka ci ai sai zaman ma alƙazabin mutum bai hankali ba inda ganin ciro wani guntuwa sai koma alƙazabin ka gani ko sai koma alƙalam ka san da abubuwa ne ya zama wani iri wani kuma tsoron kar ya ba wanzam wani abu ya ka san da abubuwa sun canza to wani shi ne ka ga da ɗan abin shi ba amma ina ma ku a duka ma wannan wannan shi ma ya mata ka ga a sauƙaƙe wani kuma ganin tsadar kuɗin ma sai ta sa shi sai ka to kuɗin nan da zan bada ka gani babu talbiya ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma anna talbiyatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam تربية كما قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك wal mulka la sharika laka wannan ita ce tarbiyya ta manzo Allah sallallahu kuma tarbiyyar nan ba mujarradin wadin ta bane kamar yadda zaka ga kuma ya isa abin kumya musulmi a ce wai ka zaka yi haji tarbiyya ma sai ana lakana ma mutum ayi wata uku ana ma mutum amma kuma bai hanawa da ya zo ne kau kaji wani ya ji ya dawo ma ce ai ina kan abin nan eh innal hamza wanne man kaga yace ina ta kaga an yi tsayo ya ji har ya dawo amma har yanzu bai rike ba kaga ni eh hamza hamza yake da kai kaga ni to da ai kaga irada ne an dinin lahi ko mutum ba ruwan shi duk abin da dai ba wai naka amma kuma zaka same shi alimin bi umurin duniya abin kuma ya wai mutum ya zo zai je haji ana salon kanami addu'a shiga masallaci sai a yi wata wani hiri a huce ma kawai dai a huce saboda kawai ga iya ba in aka yi satin nan aka dawo ita za a maimaita in aka yi aka dawo addu'a shiga masallaci bismillah wa salatu wa salamu a yi sai kuma an dawo gaba ma hallau dai gidan ja an dawo ma gidan ja an mai saboda ko ba dawo bane da abu amma lambar waya da wani ya bashi ba ya ba lambobin shi na na na na na na na abin nan din shi gurin ajiye kudin shi duk ba ya rike su ba ya harrace su yau duk la'amuwan na account din shi ya harrace salular shi in yana da lamba uku ko biyar shi ya rike abin shi duk wasu mabudan sun ruba wanda bai rike ba amma nan ne kawai faruwan shi da shi za ka samu alimin bi umurin duniya jahilin bi umurin akhirah wani ma sai ka sami ya harrace lambobin da sun kai ashirin na mutane mabambanta wani ma suna da yawa da kawai ne zai rike saboda wannan harka ce ta duniya ala wani mutum wani ba wani mutum mutane da mun hoɗi shi lokacin da tsakar yi wa da aka ce wa aka ce mai risala a cikin wa da ikira mai risala ka bi ka bi mana ko da wa da ikira mai risala da ke aka ce ba har ce wani ba har ba ta yi wani ta ba shi ba
to da Allah ke to ka jira Allah to ka jira Allah ce ne ka gani mutum wanda ya rasu wajen shekara 360 buhari wanda ya rasu shi kuma wajen shekara wanda ya rasu wajen shekara 1100 da wani abu wanda ya rasu kuma wajen shekara 1100 wajen biyu ka gani me haka ne ka sa ai rashin sanin addini ne wani lokaci da kai wani ma zan sai da mushi littafi wani komandan na soja aka zai aka ce to ga sunan na bidiyo da na fara yace kai sa ka yi kusa waje kuma sunnar dan dauda ku bar mu da sunnar manzala sun sunnar dan dauda to ba ku je ku samu wani abu a cikin banda sunnar manzala sun san ko wani sunnar dan dauda ka gani to kaga duka irin wannan abubuwan yara ma su yi ta muku dariya kaga abun ba daidai bane ko abin kumya ne kana musulmi a same ka ka jahilci abubuwa ba karshen abin kumya ma kuma mafi yawa za ka ga matasa suna ga irin wannan abubuwa ka ga mutum lattijo da kamala da sifa ta wannan kuma ya zo na yin abubuwa na addini ba daidai ba iya daga abin da ke zubar da mutuncin mutum a ganka duk mai addini ya san in ka ga mutum duk yadda ka ɗaukaka ka kimanta mutum in ka ga yayi wani abin da yake akwai jahilta addini sai ka kimar shi ta kan rabuwa da matsayin shi a wajenka ka gani saboda har ya gaza ya san daraja addinin Allah har addinin Allah bai da matsayin da zai tsaya ya koye shi ya ba da wannan akai kuma yana daga nawaki bal islam al'ashara ka gani al'ayyara da an dini lai mutum ya bijire daga addinin Allah ka gani ba ruwan shi shi wa man arada an fikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nashuru yawm al-qiyamati a'ma قال رب لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى كذا كان سامع هذا سيجا mutane. kuna jagoranta al'umma a addininsu kuna jagoranta al'umma ko mutanen da kuke jagoranta babban abin da ya yi komi kima wajen su addini kaga ya kamata a ce kuna da kulawa akan abin da suke shi ya fi komi mahimmanci wajen su kaga mu ko da ƙarya aka mana gaskiya addini yaudarar maki saboda mu addinin ya yi komi a wajen mu to kaga kamata duk wanda zai ne zama yana sifanta amma a same ka da wannan mutum yana da alama ta girma ko matsayi ko shekaru da kuskure wannan kaga kuskure ne wannan ba karamin ma kuskure ba a samu mutum yana bayyana irin wannan abubuwa shi ne za ka ga aidiya da kawai da in su za su kira sallah ya dai a wasu kira sallah wani zai shi zai kira wannan kira sallah da ka gani shi wanda a rana tsoro a ce shi Allah in ka tsare yanzu ka tsare kowar kasuwa ka ce kowa ya ma kiran sallah da ikama zai shiga wanda za ka mai suna da yawa Allah ka gani abin da ya fi kuskure kullum kana ne dan ka san wai abin da mutum bai kula ba da shi ka lura in mutum abu bai damu da shi ba yau abin nan kai shi yanzu kiran sallar suno mutum yake shi amma saboda kawai zai gaban shi zai shi kawai ya zo ya wuce saboda bai yi abin nan ba kai shi in kuma ka ko kace kira sallah ba zai kira ba tare kama ba zai tare ba kawai sai dai ci abin nan kuma su ne za su iya cewa kaga yaran nan sun raina mutane yara mu addini da aka yi shi kai dai wasu suka yi ne kuma addinin da ake kan jahilci ya kaje ma la'ira ka gaba ka da ladan komi wallahi wallahi wallahi in dai addinin na Allah ne Allah ake ma ko kace za ka yi shi da jahilci sai mu sai je la'ira wallahi ga kawai ba abun ba addinin bai koyi to an taba mu da sai neman sakari misali kwatabci wani misali kamar kai ko ba a koya ma ba kawai arwaci kan zira na mutu ya yi arwaci kan ka aita kawai matsala na musalli lamar mutu wani al'umma ta musalli da alayi wani mana da zama musa yi mutu da alayi wani kana muhammadu da alayi wani kana muhammadu da alayi wani mana اللهم لا نسألك علما لا نسألك علما لا نسألك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وذنوبنا وذنوبنا وذنوبنا ولا رشيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Thank you.